بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصلك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله يساكي قدامنا ونرانا ثلاثة yau azumin wata ramadana sha tara hijiran yayyan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da a sha biyu da watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratul Isra'i ayata ta goma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa annal ladzina la yu'minuna la yu'minuna bil akhirati atadna lahum azaba dalima hakika waɗannan wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati hakika waɗannan da ba su yin imani da ranar ƙarshe to atadna lahum mun tanada musu azaban wani irin azaba aliman wanda yake mai raɗaɗi dama shi ƙur'ani tafsiri ne da inzari a cikinsa bishara ne wanda ya kaza mai kyau Allah dai masa kaza da kuma gargaɗi wanda ya kaza Allah dai masa kaza wa ma arsalna ka illa mubashiran wa nadhira wa ma aika ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dan ka zamo mai bishara ka zamo kuma mai gargaɗi gargaɗi a janibin saɓan Allah bishara kuma a janibin wanda ya bi Allah ga irin sakamakon abin da Allah ya tanada masa jiya mun karanta aya da Allah yake ce inna hadha alqur'ana yahdi lil lati ya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wato a inna hadha alqur'ana lallai wannan alkur'ani ya bi lillaci ya aka yana shiryarwa zuwa ga abin da ya fi daidai abin da yake mafi daidai da shi qur'ani yake dora mutane a kai duk karantarwa in ba na alkur'ani ba ba kuma na hadisan manzo Allah ba ba na abin da malamai suka faɗa ba to sai ka samu akwai matsaloli a jibbi a cikin sa ko mutum ya sani ko bai sani ba kamar yanzu misali a wani malami imamun busiri yana cewa falkis min gairi lin nasi menene baitin subhanallah yana cewa adalci in dai ba na qur'ani ba yace to zalunci duk wani adalci in dai ba na qur'ani ba zalunci kuma baya daidaita falkis min gairi lin nasi lam yaqul eh adalci duwan adalci in dai ba na alkurani ba to ba daidai yake ba karkacacce ne sabila da haka Allah sai ya ce wa bashirul mu'minina allazina amanu salihati shi wannan qur'ani na shiryarwa da hanya mafi daidai kuma yana albushiru mu'minai wanda suka yi aiki mai kyau Allah ya tanada musu annalahum ajran kabira lada mai girma Allah ya tanada musu shine aljanna aljanna nan wani sa'in kaga Allah yana buga misalin ta yana ce saru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa muttaqin wanda fadin aljanna ya kai sama da kasa to ya ga hadisi yana gaya mana ma jannan ma na muminai ai na talaka wanda ya zama shine karshen shiga aljanna ma ta kai faɗin duniya sau goma to kaga ai ashe Allah subhanahu wataala da yake ta gaya mana duniya ba komai bane lahira ita ne to nan ne gidan yake to su biya ka ce mun yi jawabai na yadda aka rubuta Qur'ani da yadda aka zuba abubuwa a cikin har zuwa zamanin sayyidina Usman lokacin da yazo ya sake rubuta shi wannan alqur'ani din ya tura da shi zuwa kasashe irin Iraki irin irin Sham irin Misra irin magrib a wani ruwayoyi din to bayan sayyidina usman ya sa a rubuta qur'ani a bisa harafi guda ɗaya kamar yadda je muka yi bayani shine lugan quraishi lugan quraishi akai aka rubuta wannan alqur'ani to sai kuma bayan sa zamani yayi zamani sai aka zo kuma malamai suka sake rubuta alqur'ani din domin sun ce shi rubutun ƙur'anin da aka rubuta zamanin sai na Usman babu ɗigo a cikin ƙur'ani babu wasani kawai an dogara ne akan abin da larabawa da zamanin annabi sabbai suke karantawa su ba su da buƙatar a musu ɗigo ba su buƙatar a musu wasani to abin da ya jawo aka zo aka yi ɗigo wani lamarin kuma ya jawo aka zo aka yi wasali shine yayin da ajamawa suka shiga musuluncin da yawa wa'inda ba larabawa ba suna so kuma musulmai ne kuma suna so su karanta qur'ani ne to ga lalle ya kamata a ce an taimaka wajen domin a karanta alqur'ani din yanda yake mai kyau ba yanda aka yi sabani ba to an ce abin da ya fara jawo haka shine karatun nan da wata rana yanda malaman tarihi da yawa an rawaito cewa wanda ya fara kokarin yin wasali ko digo ma qur'ani shine almajirin nan na sayyidina aliyu karmallahu jahu da ake kira abul aswad addu'ali abul aswad addu'ali wanda an ce shine aka danganta masa yin wasila ma alqur'ani shi kuma an ce da umarnin sayyidina ali karramallahu wajahu an ce an rawaito wata rana ne shi abul aswad ya ji wani na karanta alqur'ani ya zo na karanta wannan suratul tauba bara'atun min allahi wa rasulihi sai ya ji yana cewa anna allah da allah yake cewa azan min allahi wa rasulihi anna allah bari'un من المشركين domin kuma ya ce wa rasuluhu sai ya ce wa rasulihi sai ya yi adafi wannan wawul adafi din sai ya dora ta akan min al mushrikina wa rasulihi in an ce wa rasulihi an yi kisra malamin rasulihi to ma'anansa Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da mushrikai ba ruwansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga karatu ta baci kuwa to wannan adafi din wa rasuluhu din wa rasuluhu ne karatun yake adafin yana komawa ne kan annallah annallah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu ko na kama na koma kan bari'un eh annallah bari'un domin anna wato anna Allah ana ismi innan ko isman bari'un kuma khabaru annani awur to wa rasuluhu dinnan adafin ya koma kan khabaru annani annallah bari'un Allah babu ruwansa wa rasuluhu da shi da manzansa to shi sai ji wannan mutumin ya karanta da kisra sai ji ya gaya ma sayyidina ali karamallahu wajahu magana ta daukaka aka ce abu surani a wani ruwan kuma aka ce an je ne an gaya ma ziyad shine gwamna abu sura a lokacin amma shi ziyad a lokacin gwamna ne to an ce a wata ruwayan shi dama ziyatin ya roƙi abul aswad din tafiya da ya san ka'ida ta larabci ya rubuta ta yake shine sanadiyan da sayyidina ali umarni ko shi ziyatin da wannan tarihi na ziyat mai rauni ne sosai sosai to aka zo aka sake rubutawa to an ce daga cikin wanda ake danganta musu suka yi wasila ma qur'ani akwai hasan al-basri akwai yaya bin ya'mar akwai kuma nadir bin asim al-laisi akwai kuma shi abul aswad ad-duali din wayannan mutane guda biyar su ne ake danganta musu sake rubutun Qur'ani a to su ma Abul Aswad din wasani da yi an ce a lokacin sa wasani din da suke da su da su Hassan Abul Hassan din an ce su ma sun yi duk da mazance mafi shahara shine shi Abul Aswad ne yayi amma su ma an ce akwai wasulan da su suka yi a cikin ayoyin Qur'ani din ko da ba duka ba to amma a zamanin su wasalin ba bugo ne wasalin an ce idan ga yi wasani kaman harafi na da fata sai a masa dugo a daidai kansa alaman fata ke yanzu misali kafin kaula ce a karatunmu na gida in da masa fata sai ya masa duku a kansa da shi ne alamun fata yake da shi idan kuma kasara yake da shi kaman katiruna misali afwan fa fa'in kaman fa'in katiruna kaga ai kisra take da shi kati to sai a mata dugu a kasanta shine ma'anan kasara kenan idan kuma damma ne rufuwa sai a je ƙarshen harafu sai a yi uku ba daidai tsakiyar kansa da ba ƙarshen sa da yi goshinsa shi ne yake gwada maka wai don ma ne wannan to su iya abin ma da suka yi kenan babu shadda babu sukun babu ɗumi iya abin da suka yi kenan a zamanin su to zamani ya ci gaba tafiya ya ci gaba har zuwa zamanin khalilu kamar yadda malaman tarihi suka kawo shi kuma sai ya zo Khalil bin Ahmad al-Farahidi shi kuma sai zo zamanin sa shine yayi fataha din ya ci aka ce ya dauko su harufa daga cikin harufan Qur'ani yayi wasali da fataha ko sai ya mata zane ne mai tsayi akan harafi idan kasara ne kuma zane ne mai tsayi a kasan harafi idan kuma damma ne sai ya mata wa karamin wawo kamar irin damma shine rufa na malaman hafsu kenan eh ka san wawo ne da ganta dan mata yar karama to ita ita ne dammansa idan kuma wato tanwini tanwini shine faduwa faduwa na fata ko rufuwa sai yayi harufan guda biyu ya jera su to haka shi yayi nasa Khalid bin Ahmad al-Farahidi shi ma kaga iya hidiman da yake nan a cikin Alkur'ani don mu ko duk yan baya wai an mana haka ne mu iya karatun Alkur'ani din sannan sai zamani ya zo a karni na uku kuma aka zo aka sake kyautata wannan rubutu na alkurani ne sai aka malamai suka kyautata rubutunta aka ɗauko ƙa'ida na rubutu ɗin shi wannan hurufin ja'iya in ana rubuta shi ta hanyoyi da yawa yana da ruwayoyi da yawa sai aka zaɓi mafi sauƙi shine irin wannan da ake rubutun haf da warshu amma za ka ga wasu ƙur'anin ma an ka ganta in ba ka san karatu ba ba za ka iya karanta ba za ka ji ana cewa irin wannan rubutun rubutun shar'iyya duk da rubutun shafiyan shi ne yawanci rubutun hafsu amma rubutun shafiyan kala-kala ne za ga wani rubutu wani iri an lallan wasu alƙalamin kuma rubutu ne amma in ba ka san qur'ani ne bai kamata ba ba ka iya karantawa ba to duk aka dai zaɓo ruwayoyi mafi sauƙi don mu ɗan baya mu iya karantawa ɗin to shine a zamani aka ce zamanin da ya zo a karni na uku aka kyautata rubutun sai aka ce to ya kamata a yi alamu ayoyin ayoyin alƙur'ani duk wajen da aka tsaya a masa alama wannan ne ba kamar mu masu rushu sai yayi zero guda uku dukansu a haɗa su guri ɗaya biyu a ƙasa sai a sama su ne mu aya ɗin waƙafin mu kuma ɗigo ne guda uku su kuma haku da yake shine rubutun da kamar aka fi amfani da shi su kuma waƙafi idan waƙafi na lazimi wanda dole a tsaya a gurin sai su yi mi'a a gurin mimu a wurin idan kuma wakafi ne wanda an hana tsayuwa a gurin sai su yi lamalif lamalif mana wakafi ne amma an ki idan kuma ja'izi ne ya halatta mutum ya tsaya a wannan wurin sai sai su yi jimu a wakafi ne tafiya da akwai wakafi na ja'izi akwai na lazimi na dole akwai kuma wani wanda an hana mamnu'u ne a kai wakafi a wajen idan kuma wakafin ma ja'izi ne kuma wato an haɗa ja'izi ne kai wakati a wurin kuma in kauce ma ya halatta to sai su maka sadu su maka lamu su maka ya'u kaman sani haka da ka sun rubuta wannan da ka iya tsayuwa da ka iya kuma wucewa idan kuma tsayuwan shi ya fi aula da ka iya tsayuwa da ka iya wucewa kuma tsayuwan shi sai su maka kafu sai lamun kaman kali ko kili kafun da lamun da ya'u haka to haka dai malamai suka yi duk irin wannan ka'idodin da aka yi ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama yayi ba Allah ya bar aikin ne mu wasu bayin Allah dan su ma su ne su hidima wa duniya ma alqur'ani duk wanda ya zo karanta kaga wannan wanda suka zo suka yi wannan wakafi na ja'izi da wakafi na mamnu'i da wakafi na lazimi da kuma wanda ya halatta ka tsaya ya halatta ka wuce kaga su ma duk sun yi hidima wa Qur'ani domin sun taimaka mana mu ɗan baya wajen iya karatun Al-Qur'ani ka kura akwai kuma wakafin da in ka tsaya a nan to na gaba kuma bai halatta ka tsaya ba to shi ma yake sun maka ɗigo guda uku su maka wani abu da ake kira kauli su maka kaman baka kaman bracket su maka su maka ɗigo a ciki to duk wannan malamai ne suka zo su kai daga baya a karni na uku ne ma bayan hijira na shekara ɗari uku aka yi wannan aiki ma alƙur'ani ne to a farkon lamari malamai sun hana ƙara komai a cikin alƙur'ani jamtabiya da maganan abdullahi bin mas'udin da yake ce jarrudul qur'ana wala ta khalqu bi shay ku tsaraita qur'ani ku rubuta shi zallan ka karku hala karku haka komai a ciki duk wa'annan ayoyi da nukudodi dugo da aka yi duk daga baya ne aka yi irin wa'annan abubuwa din da sauransu kamar yadda da a jiya mun karanta an ce a shi sinna usman yana ce ma ma'awiya idan ya zo ya yi shi ya kafa dugon yakin a tsaye to wasu malamai suka ce a babu ma dugu aka yi wani alama ne yake gaya masa yi wani zane kawai a tsaye wanda alama ne yake gwada na ya'u su da rabi yana daga cikin alamomin da ya aka sake rubuta alkur'ani din sabila da akwai wanda aka ce kuma ya zo zai karanta fatiha ya zo zai iyaka na abubu iyaka na sa'id sai ya ce ataka na abubu sabila da kullu ne na na ya'u na iyaka to in ba an karanta maka ba kai da kanka ka ce da karanta da ka iya ce anaka ba da ka a maimakon iyaka da ka iya ce anaka domin wannan uban da iya masa kugo guda ɗaya ɗauki nunin yawa da iya masa kugo guda uku kuma ya ɗauki fa'u wato wanda muke kiran sa ca sai ka ce asaka yawa da iya masa kuma wannan kugo guda biyu na tawun din kamar yadda shi ya ce ataka din kai da iya masa kugo guda ɗaya kasan sama ba a ce abaka abaka na abu to sai ya ce a taka na abudu wa a taka nasta'in shi kuma ya auna ne abin da yana ganin ya fi sauki yawa a taka ya zo masa eh shi abin da ya fi nan kenan alhali kuma iyaka ne gare ka to wannan duk yana daga cikin abin da ya sa malamai din suka yi kokari aka yi wannan dugo domin mu ɗan baya mu dage mu iya wannan karatun alqur'ani ne to wannan fa duk an yi shi ne babu wani zancen ihu ba sumuni ba nisfi wannan ana ta kokarin wajen wasali ne da dugo a iya a iya karanta alqur'ani din sannan sai daga baya malamai suka ga cewa duk zamani in ya tafi sai ga akwai abin da ya kamata a yi sabila da yan baya akwai abin da ya kamata a yi sabila da da yan baya to shine aka dinga wato zuwa aka yi izifi aka yi sumuni amma dama an san qur'ani duka ji a izu sittin ne to sai aka zo aka yi wannan aka yi wannan fannin abin da ya shafi wakafi kenan da aya da dugo da wasali aka yi shi a zamani wato karni na uku to daga nan sai aka zo shi kanta surorin aka zo aka daɗa bayanai akan yadda surorin alkur'ani din su aka kuma jera su kamar yadda ranar muka yi bayani surorin ya zamo akwai suran da su malamai suka kasa ƙur'anin kashi hudu akwai asuwar suwar kuwali surori dogaye akwai kuma asuwar ma'ini surori wanda suke sun kai ayoyi ɗari ne ko kaɗan ne babu ɗari ya yi sama akwai kuma matani akwai kuma almufassar wannan duk malamai sun rarraba ƙur'anin haka suka ce surori asuwar dogayen surori su da surorin nan guda bakwai wanda ake kiransu wato sabu kuwali na ƙur'ani bakwai masu tsayi a cikin alkurani farko bakara dama ita fi kowane sura tsayi a cikin alkurani shi ta ne take da aya ɗari biyu mai atani suratul bakara madaniyatun waya mai atani wa kamsu wa samanuna aya ita kanta kawai aya ɗari biyu ne da tamanin da biyar sai ali imrana da kuma sura surorin ta ɗari ne a kira mu nuwar su kenan surorin ta ɗari ne da saba'in da biyar Ali Imran afwan Ali Imran ayan ta 200 ne a ta aya sai suratul nisa'i ita ne ayan ta mi'atu wa kamsu ne ko wa sab'una aya ita ayan ta 100 ne da 75 sai suratul ma'ida ita kuma ayan ta 100 ne mi'atu mi'atani wasnatani mi'atu wasnatani wa ishiruna aya ita ayan ta 100 ne da 22 ita suratul ma'ida sai kuma suratul an'am ita ne ita kuma ayan ta ɗari ne mi'atun ne wa mi'atun wa sab'un ne wasu tuna ko ayan ta ɗari ne da sittin ko sab'un mi'atun wa sab'un wasu tuna sabu wasu ayan ta ɗari ne da sittin da bakwai sai la'araki ita kuma ayan ta ɗari biyu da ishirin suratul araki da ke tun waya mai atani wasu tu aya ayan ta ɗari biyu ne da shida to wa'innan su ne ake kiran sabu duwali to sai suratul anfali aka ce ita ne na bakwai ɗin idan ka sa bakara ali imran misali ma'ida an ani la'arafi to saura aya daya ai saura sura daya sai aka ce la'arafi ai lamfali to kuma suratul lamfali wasu malamai aka ce an hada ta ne da suratul tauba sabiya da babu bismillah tsakanin su shi yasa aka hada su wasu malamai suka ce a kowanne ne zaman kanta ne shi yasa wasu malamai suke ganin tauba ne na bakwai din wasu malamai ma suka ce a suratul nisa'i ne ita ne na bakwai din sabiya da duk sun fi suratul lamfali wayannan su ne sabu duwali daga nan sai al-ma'un ayoyi wanda surori wanda suke ɗari ne da kuma wanda suke suke kusa da ɗari ayoyin ta ɗari so su ne suke biyo bayan ne ɗari biyu da ɗari da wani abu ta kai dai ɗari ko kaɗan ne babu a ɗari irin masu tisun wa tisun aya irin su suratul waqi'a irin su suratul maryam alaiha salam ko ta ma tisun wa tisun ne irin suratul to yawa irin suratul suratul hijri to sai wannan to sai al-mufassal wal masani kai akwai ayoyin da ake kiran su masani su kuma an ce an kira su masani ne anna tusanna fil qira'ati su ana yawan biyantar da su a cikin kira karatu ana yawan karanta karanta su su an ce bas kai dole ba bas kai kuma ɗari ba irin masu sab'un wa kaza suttun wa kaza su ma kuma an ce yawancin su bibbi ne zaka gan su a alqur'ani yawancin su bibbi ne to daga nan sai mufassal mufassal an ce su kuma sun fara daga suratul kafi wasu kuma suka ce sun fara daga farkon suratul hijiri ai fujirati daga nan har zuwa su kuma mufassal an ce sun kasu ne kashi uku su ma akwai dogaye akwai gajeru akwai kuma akwai tsakatsaci akwai gajeru daga nan daga suratul kaf har zuwa hijirati ko daga suratul hijirati har zuwa amma ya tsalu su ne aka ce dogayen a cikin mufassal din kuma an kira su mufassal ne da an yawan tarba tsakanin su bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim da da ba su da tsayi su sosai har zuwa amma daga amma kuma wasu malaman sun ce har zuwa suratul buruji ne to daga amma kuma ko daga suratul buruji aka ce har zuwa suratul duhe to kuma nan su ne ake kiran su tsakatsaki su ba dogaye ba su ba gajeru ba irin su a irin su wasu sama'i wa ɗariki masu aya goma sha bakwai irin su sabbi masu aya goma sha tara a kira mu su irin su alateka surat gashiya ce masu talatin da biyu ne ko kitsun sittin wa ishirin aya ko ishirin da shida kenan zuwa su a suratul fajr su ne wa salatu ita ne talatin da biyu wayannan an ce su ne gajeru su ba dogaye ba a mufassar din su kuma ba ba gajeru ba su ne tsakatsaki to daga kuma suratul duhe ne ko daga lameku zuwa nasi wannan su ne ake kira gajeru surori wannan shine rabe-rabe kaɗan daga cikin na alkur'ani mai girma wanda ake gwada wa mutane koyaushe karka ce wato qur'ani a duk abin da annabi bai yi ba kai ba kai ba in ka duba wato tadarruci na zamani kaɗan kaɗan da aka dinga ƙara wani abu a ƙur'ani dan in baya su iya karantawa to an yi abubuwa ya fi goma tun daga wasali tun daga ayoyi tun daga jeru surori din a mata suna duk da wasu surorin suna da suna tun zamanin annabi wasu kuma ittiyaki aka yi aka faɗi surorin zuwa wasula zuwa a yi hijibi zuwa a yi su waƙafi su waƙafin magayin da aka faɗi kashe-kashensa zuwa su har zuwa akwai zamanin da aka zo da babu ma shadda a cikin rubutun ƙarfi kenan ko eh to daga baya ne zamanin wani zamani daga cikin sarakunan bani umayya shine ya bada shawaran aka je aka ce to babu ya ake gane ƙarfi ne harafi ne ƙarfi ya da a bambance shi to sai aka ce ya kamata shine ba aka yi iyaki cewa a je a yi wani alama mai kama da kausu baka mai kama da baka shi ka sa haka yake a tambaye sai aka ce to ayi wannan sai a kifa masa fata a kansa domin duk wanda ya gani ya gane ƙarfi ne a gurin kamar yanzu misali irin Muhammad kaga Muhammad ai ba ba sunan ba Muhammadu bane domin idan ba a yi ƙarfi ma ɗaya mimun ɗin ba to ya ta zamo Muhammad Muhammad amma Muhammad ta da ƙarfi da yazo ko kamar Allahu idan ba ƙarfi ya da ya zamo Alahu eh Allahu kamar Ar-Rahman idan babu ƙarfi akan rawu ɗin sai da ya zamo Arah Arahman Arah Arahim ta ta ma faɗan ma bai ma fice da ya kamata to sai aka yi ma'anan aka yi wannan alamun kausu ɗin baka ɗin sai aka samu wato shadda da shauransu har kuma zuwa kira'an manuwarsu aka zuwa kai wani abu sunansa yamala yawa shine irin bugo din nan ko kuma da kan zama ame kamar musammi to Allah ya samu shi da imani to duk abin da aka ce mutum ya fira doron cewa kamar yadda aka ji mutanen mu masu cewa sunna sunna da aka suna yawan faɗa wani magana duk abin da bai zamo addini ba a zamanin annabi to a ƙarshen zamani ma ba zai zama addini ba to wannan wata kalma ce ta faɗan wata ra'ayi amma su ma sun san ƙarya suke yanzu misali duk tabifofi da aka yi kai hasali ita kan hadisin annabi lokacin da aka fara fara ta ma zamanin khalifancin sai na abubakar fara ya ƙona shi ne aka zo su suna cewa an ayi abubakar ya ƙona maganan annabi su kuma masu wanda suka samu matsala da sabon manzan Allah haka suna faɗan wannan maganar na suka sai na abubakar farko da aka fara fara hadisin annabi ƙona yi ya ce gudun kar a zo a tara garin tara magana annabi a zo a tara wani abu a zo a cuta cikin ƙur'ani ya ce ƙur'ani ko ya ishe ya hana har sai da zamani kusan ƙarshen rayuwar zan aka ɗan gwada masa ko wasu maganganun da ya kamata a rubuta din bayan ya yi a rubuta ƙur'ani tukunna aka aka fara ɗan rubuto wasu abubuwa amma akwai sabon ma da ba su ma ba da hadisi ma tafiya su kuma suna tsoron kada su yi ƙarya wa annabi ko su rage ko su ƙara to duk tafiya ne tafiya aka ce dole fa su bayar fa in ba ta yan baya ne za su ji na sakon annabi sai zai ga wannan tawarrufi na su can irin su da tsoralar su ta yi wa ba haka ake nufi ba dole suka sassauto suka dinga ba da hadisan don mu nan bayan mu samu to tuna aka zo zamanin tazwini kaga dana ce zamanin tazwini zamanin aka fara rubuta littattafai wanda ya fara rubuta littafi a kan hadisin annabi shine imamu malik shine ya tara littafi ya ce wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara littafi a bannin usul fiqh kuma imamu shafi'i wanda ya fara tafsiri kuma ya fassara Qur'ani ya rubuta wasu abuwa ciki shine Imam Tabari to da kaji ana ta kawo maka to duk wannan kuma ba wai karar sun dogara da wannan nasi bane a yan baya a samu shine ma'anan kenan annabi ya ce ballighu anni walau aya ku taya ni tsada sakon Allah ko da aya guda ne to ashe wannan bahagon tunani ne mutum kaji ya ce maka wai duk abin da bai zama addini ba zamanin annabi to bayan sa bare zama addini ba to annabi ya rasu Qur'ani ko ya bari Qur'anin ma ba tara ta ba tunda mun ji ga kana baka na ce bari ni abin da annabi ba to musulunci har gobe kofar a buɗe yake shine na kaji malamai usul fiqi suna ce akwai masalihul mursala wannan masalihul mursala da ka dauko maka ka jamo wasu abubuwa ne wanda idan ba a daga kafa an shigo da shi a musulunci ba to musuluncin da a ɗauki tunaninsa kuma zai zama addini ne wanda yake ba waye ba shi musulunci kullum sabo ne idan mu abu ya zo to aunawa ake shine kiyasi mahallin kiyasi kenan dama kuma shine dama ma'auni na musulunci qur'ani hadisi ijma'i sai kuma kiyasi ina biyo zo babu Allah bai faɗe shi a Qur'ani a fili ba hadisi bai faɗe shi a fili ba magabata da suka wuce a zamanin su babu wannan abu to sai a auna a ga meye da meye kama wannan abun ba rasa abin da ya kama a Qur'ani ko hadisi ba ko abin da magabata sai a yi hukunci da shi amma yau kaga mutane sun zo mutum ya zo ta ɗaukan a ba hadisi ai magana kawai da kayi din ce ai kaza bid'a ne sabon abu ne ba abu shi zamanin annabi shi kuma haka zo aka tara masa bid'o'in sa ma sai ta fi gidan sama tudu ta fi zaran da tudu gidan sa bid'o'in da yake kai tun daga masallaci in ka fara masallaci irin yanzu masallaci yanzu ne yanzu ba irin na zamanin annabi wani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata ranga ayi ruwa ma ka ji zabai suna ce a cikin laka muke sujada mu haka masallacin mu take da ka ji sahabbai ma suna maganan cewa wani sa'in ana rana a Madina mutum in ya sa goshinsa a ƙasa a cikin masallaci ne ban ya sa goshinsa yace ya ci kaman goshin da ya fita dan tsaban zabi rana mu wata masallatan mu ce mu da muke cikin fanka da AC har kin ji ma wani ya fita da ba yayi ba ya biya da dadi ga kuma su tiku kuma an ka tawa mutum ya ce maka ai fitika a masallaci da tanti a masallaci wai duk ba addini bane a to saban Allah kenan yanzu misali ni ne na zo na samu masallacin angonmu ko ya na mata fenti to tunda ba addini bane saban Allah ne to ashe Allah zai kona ni ke ke kowa dole sai bi to kaga dole ko a fito da hukunci in kuwa Allah ba zai kona ni ba lada zai bani to ashe a bi to ya dai wani falsafa ta zance maka to yanzu ba ita ce masallaci ba me hukuncin ta a to ai dama addini ai ibada hawan hawa ne akwai abin da aka ce maka mustahabi ne an so kai akwai halal in kayi baka da lada in baka yi ba ma baka da zunubi mustahabi ko in kai kana da lada amma baka yi ba baka da zunubi malamun sun fike da sun abin farilla shine wajibi shine dole kai in baka yi ba kuma kana da zunubi makaruhi kuma an kika yi an kika yi amma an kai baka da zunubi amma an kika yi sai kuma abin da yake kusa da shi a wajen aiki ne ko shine istibadi an so kai in kai kana da lada amma baka yi ba baka da laifi shi ko makaruhi in ka an kika yi amma an kai baka da zunubi shi ko mustahabi an so kai amma an baka yi ba baka da laifi to irin wannan shine to gaji a masallaci ba dole bane istibadi ne an so ne don kai dokin ibada yawa in ba yi kuma laifi amma in kai kuma kana da lada tabiya da haka mutane a daina musu falsafa ana fatar da hankali a dinga cewa kaza an kace da abin da nan bai yi ba to duk wannan littattafai na fannin hadisi da fannin fiqh da fannin luga da fannin nahwu sarfu balaga da shauran da fannonin ilimi duka wannan littattafan bidiyoyi ne ko ka ko ka so dan ba wani littafi ɗaya da annabi ya ce ayi shi karara amma malaman su suke fa sun gama warware komai yayin da mutum ya fatar da kansa suka ce duk abin da alkhairi ne to halal ne ayi shi da suka gama auna auna auna auna kawai suka ce kai duk abin da in yin sa alkhairi ne to wannan abun yana da kyau ko an yi shi zamanin farko ko ba yi ba don za akwai alkhairin da yafi ka tara mutane ka gaya musu rayuwar annan Muhammadu akwai wallahi babu wannan alkhairi domin tarihin annan Muhammadu ta shigo da abubuwa da faɗi kaga da ka ji yadda aka saukar da Qur'ani da ka ji rayuwar manzo Allah da iyalansa kai ma koya da ka ji rayuwarsa da sabbansa da ka ji irin yadda ya da awaye shigar da mutane musulunci da ka ji haƙurinsa sai ma an cuce ka kakura da ka ji irin wahalhalin da ya sha ka ƙara sansa sallallahu alaihi wa sallama da ka ji irin su kan sabon bagwarmayan da suka sha irin yaƙi da aka je a karya haƙorinsa a udu sallallahu alaihi wa sallama ya fada a rami a zo ana neman kashe shi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya zo ya kifa a kansa wanda ake kira sa'ad bin abi wa qasim wanda an ce bayan da sanda ta dawo kaman beguwa dan tsaban kifiya yadda ake jin kifiya ba a bayansa ba kai ka san sabon nan soyayyen da suke wallahi tallahi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayya ce ko wanda Allah ne sun iya kai iyan ta ko tun da an ce akwai yakin da aka je kaman aka buka annabi yana wani gefe kafirai sun sun yi target din wajen kuma sun san manzo Allah na wurin sallallahu alaihi wasallam sun ce ma udun ne duk wani sahibi ne zo tsaya wajen tsayuwa da minti daya yawa an harbe shi kifiyu sama da bakwai a jikinsa an harbe shi gwanayen harbi ya tsaye wajen sabiya sun ji annabi na wannan kwana an ce sahabbai annabi cewa yake in gaiwa zai fanshe ni da kansa sai kawai sahabi har kokowa yake wajen daga hannu mutum na buta a harbe shi ya tafi lahira wani annabi ta ke cewa zai fanshe ni wani ma ya fito wani ma an ce an kashe mutane sun fi mutum goma kai rai fa guda ɗaya ce ba haba to akwai wani rayuwa da zamu ji da yafi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malaman fikihu sun tafi sun kin gaba kan duk abin da alkhairi ne kawai to akan wannan alkhairi aka dinga mana littattafai aka dinga dugo ma wannan alqur'ani aka dinga gyara ta har aka zo zamanin da aka ce duk wanda ya karo wani abu kuma akai a qur'ani da kusan ana ganin an gama komai aka ce to Allah ya masa wani abu mara daɗi kamar da ya tsinuwa aka zo aka ce da gare ko qur'ani ta isa kar a kara komai a cikin ta ki da kusan duk abin da qur'ani take nema an samu amma yanzu malamai suna ce ana iya domin rubutun da ake ma Qur'ani ana yin wasu rubutu na kamar irin wajen misali Allahu amma a warshu da gana zuwa Allahu ya yi shi da ja da gana kayata rubutu amma Ar-Rahman kamar wasu ayoyi da ake so a fas da suke da ma'ana wannan Qur'anin da yake yanzu an ci gaba akwai Qur'anin da zaka ana yi ana dan fassara wasu ba'alin ayoyi da to sai ga sun maka jan wasali su rubuta da jan wasali Allah dan ta duba gefe zaka ga fassarar ma'anonin abin da ake nufi a wurin to sun da ka mutane su bude kwakwalwarsu da qur'ani ya zamo addinin musulunci ya zamo ya hana duk abin da ya zo bayan annabi da bayan safai ba ra'ayin shi ba duk abin da ya zo kai Allah ya sa mu shi imani hatta gado zamanin sai na Usman da aka dana ce a zamanin farko babba na fanni kaza baya gado sai na Usman shi ya sa shi a cikin gado kai gadon ma daga ce zamanin khalifancin sai na ali ma ya ƙara kaza da kaza da kaza a cikin masu gado don sun yi ƙari mu qur'ani kenan ilimi da fadi kiyasi ne sai a gano cewa aiki wane in ba wane wane na matsayin wane wanda da da aka wuce ba a gano haka ilimi kullum karuwa yake kullum karuwa yake da gyara ka qur'ani ce mana Allah afala ya tadabbaruna alqur'ana kuma kitabun anzalna ilayka mubarakum liyadabbaru tadbiri ake so ai ka dauki aya ka tabbata wani irin ilmomi ne a ciki mun irin ne Allah yake nufi da kaza ne Allah ba ka zo ka daure kai ka zo ka ce bari a yi taro dan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma kai da ka yi taro in ɗalibanka sun sauke da ka zo ka yi taro har a yi ma ciyaman ɗin taron saukan Qur'ani ɗin da yake wannan da a samu kuɗi ko kuma musabaka din wannan shi ma da yake da a samu kuɗi ka san kuma shi maulidi da biya da soyayyar ka da annabi kai fa da kai gayyar kai ne kake cire kuɗin ka bayar ba ƴan gayya ne suke ba ba yasa malami ya ce da ƴan gayyan maulidi wanda suke zuwa wajen kowa na zuwa da gudumawan sa ya bayar to da kuma sun koma maulidi yawancin mutanen da biya da kuɗi da a dinga samu wallahi kana zamanin ka da maulidi aka cika yanzu ko sai biyan da kake maulidin ka nan sai bi imrana inda ake cika ba yake kana tashi da dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ba to mai dubu ɗaya mai dubu biyar mai dubu goma wallahi kuma maulidin da su koma yi to ita maulidi kuma alhamdulillah ɗan ɗan soyayyar ka ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da gani sai dai wani abokin ka shi ma da biya da soyayyar ka ya ce ga gudumansa amma ba ya bayar din da ya samu wani abu dan ɗan ɗan soyayyar ne da annabi Muhammadu kuma ka je yana munna har ka ga mutum ma na fushi yayi gariya kai baka zo ba kuma kai fa ka zo nan kai da amma hidiman ba amma kai wani ma har kuɗin motar kamar da ga su suke biya su biya kuɗin motar ka zo ko ka karanta musu tarihin annan mamud yanzu a zo a ce maulidi dan Allah da annabi ka zo a shirye tanti a zo a bude taro da da taro da addu'a a karanta qur'ani duk wannan wannan taro da wannan addu'a da ake na salati annabi shi ma abu ne ba alkhairi bane wannan salati karatun qur'anin nan ba alkhairi bane sannan wani yaro ya fito ko yarinya ta fito ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar giwaye wani ta shayar da shi wanda ta shayar da shi a shekara na kaza an yi kaza a shekara na kaza an yi kaza dan Allah nan ba alkhairi bane eh a zo a zo a zo a rerebo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Hausa ko da Larabci wanda in dai kai masoyi ne na gaskiya wani yabon arera ko kana bakin ciki sai ka ji farin ciki ya kama ka ya zara ga masoyi an tashi ana manni su da jin daɗin yabo wani ya zo ya zikiri wani yanzu ka je yana kirari wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai farin ido mai bakin ido mai hanci kamar pencil mai yatsu zara zara mai kaza mai kaza mai kaza sai ka ga annabin ya turanci maka duk wannan ka ce ba alkhairi ba amma sai kai tara karatun ka ne da kake yi na abin da ya zo zama alkhairi ba mutane su ji tsoron Allah Allah ya samu cika da imani don ka ce ko me duk abin da aka yi bara a yi shi daidai zamanin annabi to qur'ani yasa muke ga musu qur'anin da muke karantawa ba ita ne qur'anin zamanin manzo Allah annabi ya sallallahu alaihi wasallama qur'ani an rubuta shi ne a jikin tankan dabino a jikin allon kafaɗa irin na raƙumi a jikin duwatsu da shauransu mu an bi takaddu ne aka rubuta qur'anin har bangon ma wani ado ake masa da wani zaiba haka da shauransu to Allah ya sa mu cika da imani wannan ladina la yu'minu bil akhirati أعتدنا لهم عذابا أليما نعم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا ويدعو الإنسان ويدعو الإنسان متن ينا أدعى بالشر دعاءه da addu'an sannan wa yadu linsanu du'a'u bi shari mutum ya tani addu'an ka da shari a cikin addu'a bil khair ko wani sai mutum ya kai addu'a da shari a cikin addu'an san ayi kai addu'a na alkhair duka dai dan adam yana yi to wa kana linsanu ajulan shi dan adam ya kasance wato mai gaggawa ne malamai sun ta bayani a wannan wuri akan cewa wa yadu linsanu bi shari du'a bi khair وكان الإنسان عجولا آه سيدنا آه سيدنا عبد الله بن عباس yace daga cikin addu'an da mutum yake yi makansa addu'a ne na alkhairi ai na sharri yake yi wanda kuma da ta zama masa halaka yace shine addu'an da mutum da kaga yana addu'a ma ɗansa yayin bakin ciki da abin da shi kansa bare so a masa a amsa masa addu'an ba yace wannan shine ma'anan wadul insani bi sharri du'a mutum yana addu'a da sharri ma kansa yace sai mutum ya zo yayin da ya fushi kaga yana ce ma ɗansa Allah ya maka kaza shi kansa ko bare so a amsa addu'an ba amma ya cikin ɓaci ba yasa aka hana iyaye yin mummunan addu'a ma 'ya'ya addu'a Abdullahi bin Abbas ya ce idan Allah ya karbi wannan addu'an da yake maɗansa to halaka za ta zama maɗan ma kuma shi kansa uba domin bari amfani yaron in yaron ya lalace ya ce ba za ka gama lafiya ba misali yaron ya zo barawo ko dan sara suka ko me ko kuma me tsaban neman magana kaga shi kansa babansa bari amfane shi ba kuma shi ma bai amfani kansa kuma duk sa'in da ya ji an faɗi wani magana a kansa kamar yadda za ka ji iyaye idan suka ƙi su yi tarbiyya ma 'ya'yansu ne yadda ya kamata in yaro lalace to suna jin an yi sallama a gidan wata uwa ko uba ya gabansa ya faɗi tunaninsa an kawo ƙaran wani to in ka bi da sannu za ka samu su suka ɗora yaron haka ya za ka ce yaro idan na abu mara daɗi to uwa ta masa magana na alkhairi shi ya fi ka dinga irin Allah zai shirye ka wani Allah ya nutsar da kai to ya bi amma ta ce masa kai fitinanne ne subhanallahi to ya zama fitinan nan kuwa ko kuma in ya fara ma girma ne ba ta mata rai ta gaya masa mummunan magana shikenan sai ka ga wai gari ya lalace kuma an ce su hakkin iyaye in suka maka baki su da yawa ko ka tuba ko sun yafe sai ya yi illa wanka ko sun yafe sai ya yi illa dan akwai lokacin da aka taɓa musu rai mutum ko inda hankalinsa kenan in ba na yaro ba su yi bakin ciki aini ka cutar da su aini to ko da daga ƙarshe irin ƙarshen rayuwa ka zo ka nemi sun yafi maka to dai Allah ya azabta ka tun a duniya sai ka wahala ya da bakin cikin da ka samu su dinnan to su ma kuma suna da haƙƙin in suka yi baki wa mutum in ka ga sun yi baki bai tasiri wa mutum ba to kwata kwata ba su da haƙƙi ne ko kaɗan a cikin wannan abu kuma malamai sun ce jan abu ne a ce ka yi wani abu iyayenka ba su da haƙƙi a ciki jan abu ne su ga da irin wahala da suka sha da mutum ke za ga cewa ko wani babban malami wani malamin yana kissanta mana khalifa da takbir shi alika ta kai kissanta mana akan hakkin iyaye yace akwai wani kaya da ake yi wata rana wani mutum babban malami ne zai tafi aikin haji sai mahaifiyarsa ta hana shi ya ya ya shirya malami ne babba a garin yana da almajirai da yawa sai ya shirya da tafiye ta hana shi shi kuma da ya zauna ya yi kiyasi da aikin haji ai rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ita ma gun uwa wajibi ne amma bai kai rukunin musulunci ba kawai ta ranar shirya cikin dare kawai ya fita zai tafi aikin haji ya yi nisa da garinsu ya yi nisa cikin tafiyar kenan har ya ji ya yi yaɗa zango ya yi wani gari wata rana sai isa da daddare sai je ya sauka a kasuwan gari ya je irin baranda wani shago ya kwanta yana barci cikin dare ko sai aka biyo wani barawo ana barawo barawo barawo barawo sai barawo ko ya zo ya wuce ta wannan wajen shagon da yake kwanta ya ga bayan da mutane sun biyo wajen shi kuma jin ana an mutum ya tsallake shi ya wuce sai ya tashi ya tashi ko suna isuwa masu yin barawo ya ce ai shi ne barawo sai aka hau dukansa yana shi ba barawo bane aka hau dukansa aka taho da shi aka zo aka ɗaure shi aka masa dai duk abu da ake yi na barawo san da gari ya waye sai aka kai shi gun sarkin gari amin to shi ne sai yake cewa shi ba ba farawa ba shi ne wani na gari kaza to sarkin dama da mutanen wannan garin su ma suna jin labarin wannan malami din ah kai ne wani ce kwarai kuwa shi ne wani na gari kaza kaza kaza kaza aikin haji zai je ya zo cikin dare ya kwanta a tiya a duba wajen mara da kayansa kaza kaza kaza sarki ya ce subhanallah aka kira wani ko suka tabbata shi ne wannan malam aka ce lallai an yi kuri ba ku shi bane yace shi mutum ya wuce ta kanka ya ji barawan ya wuce amma shi ba barawo shi kenan sarki ya sa aka kunce shi ya dai kawo hadiya ya bashi aka babbashi a kuri aka yi ne sai ya ce to amma ya san dalilin da Allah ya sa ya masa haka shi dalilin da Allah ya sa ya ce shi ya yi tunani ya yi nagari ya auna ya gano dalilin da Allah ya masa ta ci dalili kuwa rashin bin magana mahaifiyarsa da yake ta gwada kar ya je aikin hajjin nan ya matsa ya matsa yanzu fito wanda yake gaya mata kuma ya tabbata ta samu labari in yau kwanansa ka zaki da fitowa shi yasa Allah ya masa haka biya da haka ya fata zuwa bari ya koma da Allah ya nufa dai aiki na jide kuma dai kuma wannan kaga girman iyaye ke girman hakkin iyaye to sahabbai da yawa sun guda su je yaki annabi ya ce masa ya ce masa abu kana da uwa ce kana da uba eh to koma ka je ka musu biyayya ka musu aiki na wuni daya ya kuka bi ni yaki ka duba ba girman iyaye je ka musu hidima ya kuka da yaki ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake jero tuwa daga cikin abubuwan da ya jero yace jibril yayi mummuna addu'a kai a ciki akwai cewa duk wanda ya riki iyayensa uwa da uba suna da rai bai aikin da ya faranta musu rai to su ma iyayen su yi kokari su dora ƴaƴan su zamo na dai ko da an kan kai iya kokarin ka shirye da shi bai ba Allah ba to kai iya naka kuma mutane sai da ni kuma Allah ma sai da kuma da yin tashi ranar kiyama ya fi tiyin kokari ka yi kokari kai kana farko ka kai kanka makaranta abin da kai ci kaga mutanen mutum sun zo suna mutum ya tashi ya yi aure kaga ɗansa yana ta yawo kai baka wani girma cancan ba kai da wuri bai maka wani yawa ba kai ɗanka makaranta makarantar qur'ani ɗari biyu wata ɗari biyu ai ko sana'a ne aka ce ana koya ma ɗanka wata ɗari biyu kai ka san ko wannan ɗari biyu an karɓa ne ba wai kuɗin abin da ake biya ba to ina kuma karatun qur'ani ko wata ɗari biyar ka ga mutum wallahi ko ƴaƴanka biyar ne in dai kai niyya a wata niyyar mumini Allah yake duba wallahi Allah zai taimake ka a ce kana da ƴaƴa biyar a ce wata ɗari biyar ne kaga shine dubu biyu da ɗari biyar ko duk wata wallahi in kai niyya kafin watan nan kana ajiye wani abu wallahi Allah zai taimake ka ai niyya Allah yake lura ba wani abu ballantana ɗari biyu ko ɗari ko ɗari amma gana ta fama da iyaye yaro ya tashi babu arabi babu boko bai san karatun addini ba bai san karatun zamani ba daga ya girma kuma damuwoyin duniya sun farawa shi ma ya fara dan neman wani abu ko talle neman abun da zai dan samu shi da mahaifiyarsa su samu dan wani abu ya fara girma kwakwalwa tana damuwa na macewa ta zo ta ciki ya girma bai iya karatu ba kamar da wani babban magidanci kwanaki ya same ni ya ce min shi gaskiya da kiyama yana da ya'ya akalla ya'yansa sun fi shida ya ce shi wallahi bai iya tahiya ba kaga wannan duk laifin iyaye da an kai shi islamiyya da waka ma lokacin da zaka da cikin iya baka ma sani ba eh ma da iya kai yawa aka aka rubuta ko bai iya karatun arabi ba to Allah da ya ce maka dan iya hausan boko do aka rubuta da hausan boko na rubuta masa sai ya din yaje ya kula to shekara nawa yana sallah haka bai iya kai yawa wannan ba abun kunya bane saboda Allah ka iya nu'o'i na neman kuɗi amma baka iya tahiya ba ka iya nu'o'i kuma abin takaici wani ma daga ga abin takaici daga ga wani daidai da hausan gogon ba wani da iya ba da Allah na wasu irin rayuwa ne kai kawai ka zo ala ko waya nan in ka bashi nan ba waya shi ma mutunci ne in ka bashi nan ba ya ce maka kamin sai to in kace kai kace maka sai din nan ba fa bai iya bane ka san wata wayar shi gaskiya sai din da dan wala bai iya rubuta harufa mai bai iya ba to dan Allah ne wata irin rayuwa ne to Allah ya sa mu cika da imani to wai dole insani bi sharu du'a bi khair mutum yakan yi addu'a cikin addu'ansa da akwai alkhairi a cikin addu'an akwai kuma shari wani yakan yi addu'a da shari a cikin addu'a wani kuma yakan yi addu'a da shari zallan shari ne a cikin addu'a din sabila da haka mutane a kiyaye ko roƙon Allah ne in da kai ko roƙon Allah ne da ka roƙi alkhairi za ka ga mutum da yawa yana cewa Allah za ka mutum yana cewa Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya ta yi wa ta yi wa an bashi dukiyan nan ya zama masa halaka ta yi wa an bashi dukiyan ya zama masa halaka to shi Allah ko ina ka ga ya saka bawa akwai hikima cikin haka da haka wa yadu lisani bi sharri wa bi khair wa kana lisana ajula kuma ɗan adam ya zamo mai gaggawa ne ɗan adam mutum ne mai gaggawa kulika lisani min ajin mun halicci mutum da gaggawa to anan ma ta kanta wannan aya akwai bayanai da muke so gani akai to kuma ga lokacin mun har ya ya zo kusan karshe za mu amsa tambayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu sujja da isan shugaba annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na
assalamu alaikum mai tambaya ya ce assalamu alaikum malam ina tambaya mutumin da yake biya wa kansa bukata ta sha'awa a lokacin azumi kuma da Biya ba wa azumi kansa ba bukata.
eh, wani mai irin sa Eh, mun amsa wannan tambayar haramun mutum ya dinga istimna'i ya kama al'auran sai ta wasa da shi haramun
na wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam daraja
amin Ya- ina so a kara mun bayani akan sallar kasaru ne cewa kafin mutum ya fara tafiya ne zai yi zai sallan ko kuma sai lokacin azahar ya yi tukunna zai yi kuma ya eh, har da menene za ka kuma har da niyyar magariba da isha ne ko kuma a'a
ita ka sanin ai ba wai ana yin niyyar gaba ɗaya sallolin da za ta yi ne kamar ta niyya guda ɗaya ba in ka zo sallah azhar ne ka yi niyyar sallar kasur kuma ana fara kasur ne sa'ilin da ya ketare gonannakin mutanen garin su kamar yanzu misali mu yanzu mutanen Bauchi akwai wanda suke noma a kafin madaki misali ko da yake dai abin hawan mu ne yanzu kan yanayin haka amma da za ka samu gonan bai isa haka ba to ko da irin dubi in dai dai tafiya kuma tafiya ne ma irin na dana dabbobi amma yanzu sau da yawa dai in ya isa dai kawai wannan tafiyan san ta kai wannan kilomita casa'in da muka faɗa ko casa'in ba ɗaya shi kenan zai fara kasar a wurin ko in ya ƙetare gonar na garin yana halin tafiyan zai fara kasar kuma in ya dawo yana zuwa wajen da ya fara a lokacin da ya fara cika sallah har kuma ya shiga cikin gari kuma kowace sallah in ya tashi zai mata niyyanta ne na kasar kuma akwai wani abu da mutane ba su gane ba idan liman na kasar kai kuma mai zaman gida ne to ban da ka bi shi dole ya zama ka sani kai mai sallar cikawa ne kai niyyar ka da niyyar cikawa an ce idan ka bi mai kasur shi yana niyyar kasur ya yi niyyar kasur kai kuma baka san kasur yake ba ka zo ka bi shi baka da sallah sabiya da niyyar ku ya bambanta kai ne mai zaman gida kai ne matafiyin ne da za ka fi ma shi ne cikan cika sallah aka ce to an ƙi hakan amma kai tunda dama ka san cikawa yake yi, to kai dama niyyar kasar da kai amma kai ka zo ka ga mutum na sallah kawai kasar yake baka sani ba ka bi shi sallah yasa ka an yi ba koyin a gida a zawuyoyi akan ce yana kasar idan kai ne zaman gida ne sai kai niyyar cika sallah
wannan mai tambaya ce assalamu alaikum da fatan malamin yana lafiya shi Allah ya karba mana ibadan Eh, mai tambaya ya ce yau da asuba bayan na yi suhur sai na kwanta kafin a kira sallah jim kaɗan sai na tashi na sha ruwa don ko sai na ji an yi- har an shiga sallah me matsayin azumi na malam ban san an kira sallah ba.
lalle ya riga ya sha ruwa lokacin alfijir ya hudo sai ya kama baki bayan azumi ya biya wannan azumi
wannan mai tambaya ya ce "Ah, assalamu alaikum mai tambaya ya ce malam menene matsayin makarantar matan aure da kuma sallan tahajjudi to hukuncin da makarantar matan aure akwai sabanin malamai a kai wasu na ganin bai halatta ba eh wannan shine yawancin tafiyan da shegunan mu suka tafi a kai amma akwai wanda suna ganin idan kar a ya zamo an cika wasu sharuɗa to ana ganin ya halatta amma hatsarin da ke cikin sa gaskiya yana jiwa kamar Allah mun tuba astaghfirullah sai mu ce irin lokacin da Allah ya haramta shan giya ne yace wa ismu ma akbar min nafima eh wato laifin da ke cikin shan giyan kafin a haramta gaba ɗaya Allah ya ce laifin ya fi da matsalolinsa ya fi amfanin da ke cikinsa sabila da haka gaskiya a musu mata ta yi karatu tun tana gida wannan shine abin da ya fi halatta kuma sabila da an ga an samu matsaloli da yawa irin wannan fannin makarantun matan aure din akwai matsaloli da yawa da ake samu na biyu kuma da shi kansa mata din sukan zo an waye gari suna raina wato mazajensu musamman ma malamai ai su yanayin malaman da suke karantarwa wanda suka halatta sun ce idan malamin dattijo ne in kuma a samari ne to ya kamata a samu tsari tsakani sosai sosai in kuma ba a samu haka ba to ya zama gaskiya mai kamanta tsoron Allah tafiya da su a yanayin abin da ake karantar da su din da aka mata ta ce tana ce mijinta bai iya sallah ba ko bai iya tajwidi ba wata ma ta ce mamanta ne bata iya fatiya ba kaga karatu ya zama na tsiya a zama makarantar shedan kenan wannan aka ita kenan tahajjud kuma sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallama na yi wa minal layli fatajjid bi nafilatan lak sai dai fitowa a yi irin wannan din shi ma wato abu ne mai kyau a babun istibabi abu ne mai kyau amma zamanin annabi wa fitowa tsakan dare a kama sallah ba a yi ita ma bid'a ne yasa ko shi muke cewa mutanen mu kamar yadda dazu muka yi bayani in dai ko me zaka ce ba yi zamanin annabi ba to su a doren gidan sama na bid'a suke wanda yake yana da hawa ya fi hawa goma sha tara a kansa suke don bidiyoyin da suke yana da yawa da wannan a takaice kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan dan kwamitinmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka da Alhaji Salihu Baba Jasu shi ma ya halarce mu Allah ya biya shi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati ga sayyidi Imran bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad subhana rabbil salam alhamdulillahi rabbil